ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna goma sha hudu ga watan rajab shine wata na bakwai a musulunci jirmaki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka mai suna markazu bin taimiya a ci gaba da darasin littafin muqaddimatul aziya lil jama'atul azhariya ɗaya daga cikin turasul islami littattafai na musulunci wanda ke karantar da mu koyon addini a bisa fahimta a mazhabi na imamu malik bin anas wanda ya rubuta wannan littafi shine babban malami a sheikh abul hassan aliyu maliki wanda an ayyaci hijira tara da shekara 858 ya rasu 939 Allah ya mushi jin kai da rahama Allah ya mana albarka cikin dukkanin abin da za mu ji a wannan littafi mai albarka. Muna a masailun nika wa talaq wanda shine babe na takwas a wannan littafi mai albarka babe na takwas bangaren kira abin da ya shafi kitabun nika. Za mu tashi arkanun talaq rukunai wanda suke na saki mala ya ce wa arkanun talaq arba'atun al'awwal munqi'u talaqi wa shartuhu an yakuna musliman mukallafan fala yanqidu talaq al-kafir wala as-sabi ولا من زال عقله بجنون أو إغماء أو نحو ذلك والسكران بخمر أو نبيذ المشهور أو نبيذ للمشهور نفوذ طلاقه قاله في الجواهر وظاهره ميز أم لا واعترض بقوله بخمر أو نبيذ أما لو شرب لبنا أو أكل طعاما حلالا أو دواء فسكر منه فإنه إن طرأ في تلك الحالة لا يلزمه طلاق إجماعا ما ليش أركان الطلاق أربعة ركن سكي هدني aka ce rukuni shine abin da yake gimshiki cikin abu wanda rashin shi in har bai a same shi ba to babu kenan saki kenan waɗannan rukunai su ne matsayin sharfa sau da haka labudda saki ba lissafa shi a matsayin saki sai ya zama wanda ya saki musulmi ne shi yasa ya ce al'awwal na farko mummuƙiru talafi mai aukar da saki shi dama saki a hannun miji yake ko sharɗu an ya kuna musulman sharaɗin wannan wanda zai saki labudda ya zama musulmi inda kafiri zai saki mace sakin bai ba wannan shi ne kuma mazhabi na imamu malik da malamin shi a sheikh rabi'a shi ne ƙauli irin na su hassan da kuma ƙatada miji ne da mace suke zaune ba suna a musulmi ba sai mata saki ɗaya biyu kuma sai musulunta ta musulunta da suka dawo musulunci sai saɓani haɗa sai ya sake ta ai kaga da a lokacin kafirci ne akwai saki biyu to yanzu lokacin da ya musulunta shin wancan saki nasu za a lissawa shi dama yana nan shigar su musulunci bai rusa shi ba ko ba shi yasa kenan suka ce to kenan zama musulmi duk abin da mutum yana kafiri kaga an sake sabon lissahi ne kuma za a yi Allah ya ce kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya ma kafira in suka daina kawurci duk abin da ya gabata ana gafarta musu kenan in suka daina kafirci al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana shafe abin da ya gabace amma jumhurin malamai mafi rinjaye su kuma suka tsaye akan cewa lalle dala sakin kawuri wa ya hau da za a ce miji da mace ne kiristoci a kiristanci ya mata saki biyu sai suka musulunta a musulunci ya mata saki daya suka ce to lalle wannan ya auku aka ce me dalili suka ce to ai su ma kafirai abubuwan da aka shar'anta na shar'a za a tambaye su a lahira shi yasa ma Allah subhanahu wataala zai ce musu ma sarakakum fi saqa me yasa ku taqalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin ka gani wa kunna nakhudhu ma al-kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmid din kaga ai waɗannan abubuwa ne na furu'a amma za a tambaye su a ranar lahira sannan suka ce manzala sallallahu ai ya tabbatar da auren ma'auratan da da suke kafirci suka musulunta duk wanda ya musulunta miji da mata ko miji ya musulunta mata ta musulunta in dai ba an samu juma ba za a gama shi da matar shi sannan ma'aurata biyun da suka musulunta ba a sake musu wani tajididin arme wancan arman nasa da suka musulunta kau kan shi ne ake tahiya suka ce to sau da haka yanda arman su ma tabbatacce ne to haka kuma sakin su ma saki ne wanda yake tabbatacce kenan sau da haka in da ya wanta saki biyu lokacin suna kafirai tun da dai an ige arman bai warware ba to tun da dai arman su yana nan bai warware ba to mi sakin su ma na nan inda sakin su bai ba da ya ce arman ma bai ba to tun da aka tabbatar da arman to kuma sakin ma jumhur suka ce sakin ma yana tabbace sau da haka inda a kafirci ya mata saki biyu sai kuma suka dawo musulunci bayan musulunta sai mata saki da suka ce to tabi ni alu kenan ta nisanta daga gare shi dole hatta tankiya zaujan gairahu tunda dai arman ma ba a bata shi ba to haka sakin ma kenan ba za a bata shi ba wa shartu an yakuna musliman yace lalle sharɗi ne zama musulmi mukallafan sannan kuma ya zama to baligi inda ramin yaro ne ko kuma wanda yake mahaukaci ne karamin yaro bai iya tantance ba yace ya saki matar to kaga ai sharafi dole a samu mitamizi shi babu alƙalami a kan shi to ba za a bali sai mahaukaci ne sai saki matar shi a armenia na labudda ya zama tomi mukallafan wanda yake mukallafi wanda shari'a ta haukaci kaga misali wanda yake barci ai ba mukallafi bane mutum ne yana barci sai ya harfu da kafa sai zo da ma ba an ce sai ya rama ai ba rama wato da ai bai bai bai ci ya ce shi barci uzuri ne yana barci yana mawanki sai ce ya saki mata shi daga ai bai san mai da kan shi mukallafan fala yana gidan tsala ul kafiri yace sakin da kahuri yayi ba za a yi lissahi da shi ba wala sabi ko karamin yaro wala man zara aqluhu ko wanda hankalin shi ya gushe bijino ne ya samu hauka au izma'in ko ya samu suma auna abin dalika wasakranu bi khamrin da kuma wanda zai su yayi maye dalilin giya ko wiwi ko kayan maye ne au nabibin ko kuma wanda zai sha tsumi al mashahuru nafuzu talaqihi yace mashahuriyar magana duk wanda ya sha kayan maye saki matashi to lalle wasu ke shi a wasu daga cikin fukawa suka ce a sai an kalla in har ya zamanto abin da ya sha ɗin ya yi mayan wani tsumi ne ko hura ce ko magani ne ya sha ba da niyya bai sha suka ce ba za a lissawa ba wannan saki na shi suka ce haidai inda gangam ne kawai je sha wigiye shi da gangam to inda gangam ya je sha wigiye shi kenan aure saki ya tabbata kenan suka ce sakin mai maye ya tabbata wannan shine mazhabi na jumhurin malamai mafi yawan malamai kuma malam sa'id ibn al-musayyib hasan al-basri ataru da wasu su duka daga magabata sun tsaye akan cewa duk wanda ya sha abin maye matar shi ya sake ta tasa suka ce saboda hukuncin takalifi yana kan shi inda zai yarda za a mai hukunci da wannan suka ce za a kama shi da laifin shi saboda Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna suka ce kaga an hana shi kare je kusa da sallah halin maye to wannan yana nuna kenan ba a dauke mushi ba taklifa ba dauke mai ba taklifi wasu ka ce musu ai kun ga nan gurin ana magana da shi halin maye kenan aka ce sallan ma in yayi ta ba ta yi ba to aka sakin ma bai yi ba suka ce sannan kuma abkar da saki ai uquba ce uquba ce yanzu in yayi sakin ai ya cutar da matar ikama to ya kuma za a ce a lehin wani ya haula wani sannan suka ce sabai sun mayar da hukuncin mai maye kamar warsakekke wajen haddin ƙarafi suka ce saboda in ya sha giya yakan yi ma in yi ma yakan shirme in yi shirme kuma zai kage ƙarya to haddin wanda ya ƙarya tamanin suka ce to duk wanda ya sha giya shi ma za mai hula da tamanin kaga ba a yi sayi da cewa ai abin da ya sha giyan ya kawar da shi daga hankalin shi ko kuma abin nan ƙauli na biyu suka ce a sakin mai maye ko tawa da irin hali bai yi ba shin mayan nan da gangan ne ko kuma ba da gangan ba ne ba suka ce bai ba kamar tsohon magana imamu shafi'i kamar imamu ahmad bin hanbal da waɗansu daga abin da duk sun tsaye akan wannan ce in yayi saki a halin bai ba haka ibnu taymiya shi ma ka wanne tayi haka umar bin abdulaziz da irin su laysa da su usu sahabu akwai ruwa da kurkuma da bin affan suka ce duk gudanarwa na wanda yake cikin maye maganganun da zai furta ayyukan da zai shari'a batta lissayi su saboda shi ba mukallafi bane ba halin maye shi yasa ma Allah ya ce ayyuhal ladina amanu taqrabu salata wa antum sukara ta tsara ma ta kuluna sai aka sa sallar shi ma ya zama to ba iya tubari da ita sannan suka kawo suka kawo kenan kissa na haddi wanda ya zama to aka yi sannan suka ce kenan wanda yake mai maye ai bai da niyya da kuma nihi sai ta kuma ukuba ana gina ta amsa niyya da kuma nihi da kuma abin da sau da inaman amalu bi niyyar ko kowane aiki ana lissafi da niyyar shi addinin mabani kenan ana lissafi da abin da yake kenan niyya kuma suka ce hadisi na buraida kissa ta ma'is wanda ya zo ce ma mazana sassan ya yi zina a mushi haddi annabi sassan ne tambaye shi a sharir ta khamran ka sha giya ne ka gani har ma aka tada wani mutum ya sansa da bakin shi sau da aka bai ji warin giya kaga inda an samu warin giya kiran da ne ba za mu shiga wancan rage mutum kaga da ba za mu shiga kenan a nan gurin an yi lissahi da wanda ya aka mai da shan giya shi kamar hauka aka ce kuma sai da na usman ya ce kullu talaqi jaizun illa talaqin nashran wa talaqil majnun duk saki ya tabbata sai dai sakin wanda yake ya sha abin maye da sakin mahaukaci shekul sabon taimiyya ce kuma bai tabbata ba sabai sun harafa mushi a iya dai sani na shi kuma maganar sahabi in ya wabi in dai wani sahabi bai saba mushi ba to tana zama hujja sannan kuma alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin to sai da na Usman yace ya sa wannan cewa wanda ya sha abin maye sai saki matar shi sakin bai sako ba sannan umar bin abdulaziz aka ce ya yi hukunci da wanda an zo mai da wani mutum mutumin ya sakin matan matar shi bayan ya yi tun da giya sai ya sa ya rantse da Allah subhanahu wata'ala shin wai yana cikin hayyacin shi ya sakin ko bai cikin hayyacin shi sai ya rantse ce ya rantse bai san ba yayi wannan saki din a lokacin sai aka mai da mai matar shi aka mai bulala 80 ta shan giya ne shi yasa shekul islam sai ce wanda ya yi maye dalilin ya sha abu na haram babu shakka wannan ya saba ma Allah za a mishi bulala tamanin ta su da yi sannan kuma ya cancanci gina mai ukuba a duniya bulala tamanin a lahira yakan cancanta ukuba ka gani sai dai bangaren wancan sakewa kamar da aka waɗi kaga abin yana da alaka da ita da kanta ma waccan mata ke sau da aka ƙauli wanda malamai suka firin jayasuwa shine ƙauli na biyu cewa sakin na hobe ba shine fi dacewa da manufofi na shari'a suka ce babu bambanci wanda hankalin shi gushe ta hanyar sabo ne ko ba ta hanyar sabo ba ne ba duka babu wannan a cikin wannan wannan shine kenan ga wanda zai sha abin maye ya zamanto ya yi saki ya ce ƙalahu bil jawahir ya faɗi cewa ya faɗi kenan a cikin jawahir wa zahiruhu mabayyanin maganar mayyaza amla ya na rarrabewa ko bai ci hankali shi yana ci hankali shi ko bai ci hankali shi saki yayi wa tarada bi qawli bi khamli amma da yace wanda ya maye bi khamli au nabidin ko kuma tsimi da ya tsumama har ya zamanto ya kai haddin da zai sa su law shariba labanan inda a ce nono ne tsantsami ya sha au akara tsaman halalan ko kuma wani abinci na halal ya sha audawa alkowar magani fa sakira minhu sai su fa innahu in tsallaka fi tilkal hala la yalzamuhu talaqu la yalzamuhu talaqun ijma'a to ijma'i saki bai lazumce shi ba kenan a nan gurin malam yayi tafsiri akan mai maye cewa wanda ya sha abin maye ya sha giya ko ya tsuma ma wani abin tsumi ko ya sha wiwi ko ya sha dai wani abin ya fitar ga ya shi sai saki matar shi to mashahuriyar magana a mazhabi na Imam Malik cewa saki ne ya abu saki ya abu in dai har wancan tsimi ya sha in kuma ba tsimi bai sha hura ce ya sha tsantsama sai ya fita daga hankalin shi kaga ai kana iya samu wanda zai sha abu wanda yake iyaye wannan ya fita daga hankalin shi dalilin wannan ko kuma likita ya bashi magani sai ya sha maganin over so da haka sai ya fita daga haicin shi ke su sai ya saki mamatan shi to ya ce mashahuriyar magana mazhabi na imam malik ba tabbata su kuma amma ka ce kaunin da yawanci malamai suka rinja su wanda jamhuri suke kai kaunin da sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu ya zama to yana kai wanda umar bin abdul aziz ya ba da fatawa lokacin yana khalifa wanda shekul islam bin tamiya shi ma shine ya rinja ko da giya ce kwankwada ya saki matai to sakin bai ba saboda ai bai da hankali shi kuma wanda bai da hankali shara ba ta iya tubari da shi in kuma ka afkar da sakin to ai kaga zaka cutar da matar da ɗiyan shi da abin su kuma menene haƙƙin su karkashin wannan na biyu almahallu rukuni na biyu almahallu bigire wa zaujatu ita ce matar wa shartuhu milku zawj sharadi ya zama to milku zawj ismatal mar'a mijin ya mallaki ko kuwa ta wannan mata ya mallaki igiya ta wannan mata kabla talaqi kafin ya sake me yake nihi da wannan kawai ka yi sadakin yarinya ba ka ce ba na sake ta ko ka za ka amshi kudin ka ce na sake ta misali an yi sadaki sai ka amshi kudin ka ko kuma sai aka dawo aka ƙara mai da sadaki yanzu ba a ce ba saki ba ka ce ba kai wacce ko na arme ta na sake ta yau kai da baka arme ta ba dole wanda kake da damar saki sai wanda ka mallaki igiyarta labudda ya kulle arme ingantaccen arme an samu sadaki an samu alwalinta ga shaidu ga akali hanyi to shine ta zama matakka in ka sake ta shi yake lissani amma mace ce baka sake ta baka ce kai ni ko na sake wance ma ko na arme wance na sake ta sadaki kawai ka bada kace na sake ta sadakin ka ka amshi dole ba lissawa shi a matsayin saki matar wani kawai ka ce ka sake ta kai ku awa ka gani ka ga wannan saki babu zancen ka sake ta eh babu zancen ka sake ta ko kai ne baban gida ka ce ke zai na sake ki a'a baka da dama matsayin ka na baban gida kai saki saki wanda ya mallaka wanda ya mallaki mata shine mai saki almahanna wa zauja ita ce mata wa shartu milku zauji miji ya zama ya mallake ta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce ayyuhal ladina amanu idza nakahtum al mu'minati thumma talaqtum hunna in kun aure mu'mine sannan kuka sake su saboda haka dan ka ce ko na arwance na sake ta ko kaza nan bai ba shi yasa Abdullahi ibn Amr ibn al-As daga manzon sallallahu maki sallallahu alaihi wasallam ce la nazara li ibn adam fi ma la yamlik babu zance wada adam yayi alwashin abin da bai mallaka ba wala itqa fi ma la yamlik baka yantar da bawan da ba mallakin ka ba wala talaka fi ma la yamlik babu saki ga wanda bai mallaki mace ba saboda haka in ka ga wani ya saki mata kuma ta saku sai in mijin ya tabbatar da sakin sai dai in kuma hukuma ce amma sai mijin ya tabbatar amma in ba mijin bane ya tabbatar to babu zance wani kuma ya ce ya sake ta shi kenan ta saku in ko wani ya sake ta sai in mijin ya ce to abin da wani ya yi na yarda saboda ko yaya na ne ko kaza ko sai ka ce ya na tabbatar da shi to wannan kenan labudda ya zama to an samu mahalli kenan a samu wannan shine mallakar wuyaye na ita mace din al rukuni na uku al-qasd dole ya zama sake nan da aka yi shi an nufaci sake faman sabaqa lisanahu ila talaqi mutun ne ya fara da baki sai faɗi saki lam yaqa alaihi talaqu sake na wabi abu ba wala yaqa talaqul mukra mutun ne kawai ana bin nan wani abu ya zo mai a baki kwaya faɗo na sai ce kawai na saki wanci shi ma hau bai sani ba kawai bai an kara kawai ma magana ta zo mai haka a baki amma zuce shi bai nihi ba kawai a baki ne abin ba wani ɓace rai ba babu karina ba ana cikin rikici ba ana ci abin da ya ce na sake ki a kawai abin ya zo mai a bakin shi a zuce shi babu sai faɗi a baki babu wani karina da take nuna wannan to wannan shi ma wanda aka samu barar da baki ba iya tubari da shi wala ga tsara mulmukure sakin wanda aka tarsa saunan biyan kuma labudda ya zama to akwai ikhtiyari da kuma al'asu da nufi to da kaga nan sassa ce inna ma wada an ummati al khata wa nisyan wa mustakuru alayhi Allah ya sabke ma al'umma ta duk abin da suka kuskure abin da suka yi mantuwa abin da aka tursasa su kuma Allah yana cewa man kafara billahi min ba'd imani duk wanda zai rinda ba imani illa man ukriha qalbu mutma'innun bil iman sai fa in wanda aka tursasa ne zuciyar shi tana cike da imani saboda haka mutum ne aka kashi aka tursasa shi cewa dole ya saki matar shi ka gani jumhur malamai suka ce matar nan bata saku ba mutum ne aka yi kidnapping din shi aka tutse shi aka ce dole in ka saki matarka in baka sake ta yanzu za mu kashe ka sai ce na sake ta kuma aka dawo gida su ci gaba da zama su ka gani inda aka tsatsaye shi aka tsarzasa shi ko ake kishin shi aka ce hei ka sake ta ya ce na sake ta to wannan an san sau bai lissaho ba shi ne manukuriya kenan aka ma mutum ikirari aka tsarzasa shi shi ne abin da mafiyan malamai suka yi fatawa a kai shi ne sababin kuma abin da imam malik allah ya tsakin shi da rama aka ɗarme hannun shi aka dinga mushi bulala sai da bayan shi duka ya zama ya caba-caba a lokacin khalifa tun da in kaga ita hukuma dama in kaga ta da ke mutum ko ta mai na yanka shigo wani abin da sai abin ya shafi bangaren siyasa ko wani abu da yake nan su mubaya'a da aka yi ma khalifa lokacin sai ake ga mubaya'an nan kamar mutane ba sun yi ta ne ba har zuci ba ne sai ke jin tsoron to kar a je a samu matsala a kifar da shi sai aka ce to zai zai wanda suka yi mubaya ana kamo su dole a tabbatar duk wanda ya mubaya a tabbatar da gaske ne har zuci shi aka ce to ya za gaye aka ce a ce ma mutum to in har ba da gaske ba ne kai mubaya a matarka ta saku matarka in nawa ne sun saku in dai har ba da har zuci ba kai mubaya a nan to duk bayan da gare ka ka rantse cewa na rantse in har mu baya a ta ba ta gaskiya ba ce ba na saki duk mata na kuma duk bayi na sun zama biya sai a ce ta shi ke da shi ka sai a kama ta tirsasa shi sai ya rantse kan wannan in har ba mu baya a gaskiya ba ce yi to ba mata shi ta zama aka dinga wannan wannan ki to sai aka tambaye ma malik ya mutumin da aka ka aka tirsasa cewa an bai iya abin da mamata shi ta tafi ce don da aka tilasta mata shi tara na su ka san kawai Allah ne suke kallo ba wai wani abin wannan ba imam malik ce ta sabu sai aka gwamnan sai turo gwamnan na madina sai turo shi ba ma shi bane khalifa ɗin gwamna ne ka san dama don matsalar an fi samu daga ƙasa wanda shi wakilta shi aka yi duk yadda daga nake samu yanzu hajjaju ai kaga kawai shi gwamna ne aka turo shi duk wannan tsayar da ya tsayinta kaga gwamna ne kawai don nemi ya gyara can gurin ya samu guri to shi ma haka kawai ya kifa ga wannan sai aka ci to wannan wafatawa imam malik da kake fadawa mu ba ga bangaren abin da muke kai ta shigo kan siyasar mu kenan a dai duba sanya zai sai kuma aka turo wani majalisi imam malik majalisi ya taru sai ya zo tambaya mara ya wai mutumin da aka tsatsa shi aka ce mushi in bai ba abu matar shi ya rantsa yin matar shi bata su kuma imam malik ce a matar shi kana na arman shi na nan aka ji aka ce to ga shawa abinda aka sha kunnen shi bai shanye ba aka zo aka kamo imam malik aka ɗarme hannayen shi aka bula da bayan shi duka aka yi ta shi ne wa dalilin da hannun shi ya samu balle da bai iya yin kabuz aka ce daga sannan aka ɗora shi sama alfadara aka ce a zagayar shi duka zai aka daga zaɗe ma mara ce to jama'a wanda bai san da ba ma ne ne wa ne kuma matahiya ta fatawa ta da nake ba da waka shi duk mutumin da aka tarsasa cewa dole shi ya saki matar shi ko kuma in ya aikata in bai kaza matar shi ta sako matar shi tana nan bayan shi tana nan to labarin sai ce ma khalifa mansur abu jafar mansur to gashi gashi gashi da sai tura ya ce wane ne sa aka maka baka ya ba imam malik hakuri goma ya ce na hakura ya ce kuma sannan ma na yahe mushi ya ce na yahe mushi abin da ya sa aka wanda na yahe mushi su malamai na allah ba wai da neman yabo ba suke neman ko wani a san kana yi kakar duk abin da mu yake bata lamari a san ana yi kai malami kurme ka zo kamar da majalisar manzalar sassan da mun bari kamar da shugurin siyasa shi kuma duk wanda man kanar hamu duniya wanda manufashi duniya to sai Allah subhanahu wata'ala sai ubangiji subhanahu wata'ala ya zamanto ya haramta mushi abin da yake nema din na duniya man arda nas bi saktillah wanda yake neman mutane su yarda da shi ko da Allah zai fusata da shi sai Allah ya kiyarda da shi kuma ya sa mutane su yi shi kuma duniya ce kasa gaba sai Allah haramta maka ita saboda haka ya ce gashi da ya dawo ce ma ɗaliban shi abin da ya sa na ya yi mushi ya ce na ya yi saboda kusancin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma kusancin shi da kai ya ce abin da ya sa ce ma ɗaliban shi tun jiya na ji tsoron a ce tun jiya da aka mai abin nan na ji tsoron a ce na mutu sababin wannan ya ce saboda zan yi kumya in tashi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sa wani jinin shi ta sababin ya zalunce ya ce allah allah nake ina addu'a ka in mutu sababin wannan abu ka a tashe ni ilin kiyama zan ji kumya a ce ga wani jinin manzalar sassana an sa shi wuta sababin ya yi mummuna da gani to so ba wani abu na wani ko ba neman sai an zo sosai shi yasa za ka ga yanzu kaka daga nan kuma sai imam ali ya samu ɗaukakar daraja da kuma har ma karifa abu jafar mansur ya ce mawatsa ma a rarraba duka kotunan duniya ko'ina ya zama ko mawatsa ce kadai zarin wanda imam ya ce a ya ce sahabbai sun yaɗu ko'ina malamai suna da yawa wannan littafin na bai tattara da hadisan manzo Allah san duk gaba da to su malamai na Allah da ba haka zaka kawai manufar su addini ba ruwansu da wai magana ta ci karo da wada da kaza kawai haka Allah ya ce haka kawai shi ke hanzu faɗi ko da kuwa abin zai zama to ya bata ma wani dama ai ba mutanen bane kake so ka burge kau ka faɗi ma mutane kuma su ma mutanen gaskiya suke so ka faɗi musu kuma dole ka zama kana da tsantseni kana nesa da abubuwa in kuma ya zama to dama babu wannan to sai Allah ya sa gaba ɗaya tun ana sanar da kai har a manta ka yanzu irin su Sheikh Abdulaziz bin Baz me ya jayo musu samun ɗaukaka ambato har yau kaga tuka wannan tsantsenin nan kuma suka samu matsayi wajen shugabanni matsayin da kawai sun kai matsayin da za ka lissafa su a lokacin suna sama da wanda ke wannan yarima suna sama da mataki na premier minister albashi ma da yake musu da wannan daga duka wannan kamar kisar da wani ɗalibi yake faɗi da ya kiraye abokar jazairi lokacin an tura su da'awa zuwa ethiopia sai aka kama su su suka musu shari suka ce a yanta a kai su kuma irin wanda ake tura ne su je su yi da'awa su yi wa'azi aka kama su za a zartar musu hukuncin kisa karhe takwas ko karhe goma na safiya an karara wannan sai wani matashi daga sai ɗaya daga cikin sai yana da lambar shek abokar jazairi an ba su daman kenan kamar da shi sai wannan sai kira shi da maka da zahiri da dare daren da za a musu wannan ya ce ga yanayin da muke ciki mu ga shi kwamiti na da'awa ne ya turo mu ƙasa kaza amma an kama mu har ma karar za a zartar mana hukuncin kisa gobe da sa'i abubakar da zahiri lokacin da dare ta saboda kenan alamari na musulmi da ba su malamai na allah kai duk ma mutane kirki suna tsayuwa kan lamari na al'umma na musulmi ba wai kawai kanka ba ka sani kawai sai kira shek abdulaziz bin bas ya ce gashi gashi gashi yadda ake ci lokacin kuma har sha biyun dare ta yi tuntuni malik faisal tuni shi ma har ya sa shamaki ya irin kowa kuma ya rike kowa ba abu ya ba sai ya nemi ba a yabin sau da haka shek abdulaziz bin bas ya sa aka kira mashi aka kira nan ba shiru sai sa kira wanda yake kenan wanda yake mai kula da mai ba da isu na malik faisal a kira shi ya ce a haɗa ne da malik ya ce ai a yanzu malik ya sa shamaki kaji kaji kuma ba ya ce in baka sa ba aka ba shi yanzu zan sa a cire ka gobe sau da haka lalle ka ba shi wayan nan yanzu shi kenan ya mai kama malik faisal ya ce ga shi shakai yana magana yana amsa take shek lahiya kaza kaza kaza saboda ka gami su tunda sun kare mutuncin su to masu mulkin ma kurjini suke musu kurjini suke musu amma duk inda ka zamanto dan lashe lashe kana murna an ce gubernar yana kira ba a magayyace ka ba ka saba riga kana saba malin malin da aran riga kai ba a magayyace ka ba kawai neman guri da abin da gubernar yana kira kai ko ba ka yi ka kira akwai masu wannan abu an zo ba a nemi kai addu'a ba kana gauga da kankan ba yawa kaza kaza to kai ba sa ai ka jira a ce kai addu'a to to akwai masu akaran bana nan masu kankan ba neman guri kaga ka zubar da mutuncin ilimi ka zubar da mutuncin malamta duk gabaki da to su da suka kare mutunci shugabannin ma kurjini suke musu sau da haka marike ce shek lafiya kaza ya ce ga yanayin da ake ciki akwai wasu ɗalibai da aka tura an kama su ana tunanin yan ta'adda ne suna yaka ta'addanci kuma gobe za a zarta musu lafiya a take ya kira ambasada a take a daddaren kawai ya sa aka yabe da shi ke ne cin gashi daga mamlaka tana sanar da wani ya kira yi abin nan ya kira shek abdulaziz ba zai ce an gari shek abdulaziz ba kawai shi ke ne ya kira yi abokar jazairi shi ke ne ce ja alfarashi kawai bai kara mai ta kalma ce aka waje alfarci ke bai ce ba ga yadda aka yi shugaba na kiraya na yi kaza wannan sai bayan rasuwar shekar ne shi ɗalibin da abu ya ba shi ne ke ba da labari amma ba shekar abdulaziz ba su bayan zo yana cewa ai na kirayi kaza mu kuma kaga yan neman suna eh ai mun zauna da gwamna eh gubernar ma da gaba da gaba na ce mushi kaza eh kai shugaban kasa ma da lokacin da muka je fada da ya gayyace mu sai a fada sarki mahaida alajuwa ne kamar wasu ce dole ne shi yanzu kai da Allah ya ɗaukaka darajarka ƙoli ƙoli da gama gaba ka dinga kamata a ce shi zai alfaharin ya yi ka tare da kai amma zai kake alfaharin kai ka san alajuwa ne a ina da lamba alajuwa na bari mako ga alajuwa na bari kira shi dan siyasa ma na bari kira shi kuma wanda kake cewa zaka kira din wala na kuɗin shi ba na halaka bane kaga abin mamaki kai kana alfahari da kana da lambar wani ko tana yiwa wannan ma kwata-kwata kudin shi ba fara halaliya ba ne ka gani kai kuma ga hanyar da ka samu ɗaukaka ana shi yasa su da ya zama to Allah suke ba ruwansu da wani wulaƙanci ko kaza da za musu dama addinin Allah ne suke yi ma daga nan gurin da shi ta ɗaukaka to saki na wanda aka tursasa aka tutse mutum ko hukuma ko kaza ka ce dole ya saki matar shi don ya sake ta a nan gurin sakin bai yi ba ba a lissafa saki da bambanci da wa hukuma ta tursasa ka yi saki da bambanci da hukuma ta yi saki mutum ne matan shi ta ka karan shi ba ci ba sha ba kaza sai har kari ya sake ta wani da wani dalilin da ya sa aka saka الرابع ركن هو اللفظ أما يقوم مقامه من الفعل لفظ ko abin da yake tsaya matsayin lafazi na saki amma lafazu fa yanqasum ila sarihin wa kinaya lafazi gida biyu ne akwai lafazi baro baro wanda kawai mu zai fade shi an san mata ta su wa ma adahuma duk wanda ba su ba wa ma adahuma da kuma wanda ba baro baro ba fasarihu sakin da ake cewa baro baro ma fi lafzu talaq wanda kawai cikin shi akwai lafazin saki ala ayyu wajhin kana a kowace fuska misali an ya kulu kamar yace anti taliqun kin sakakkiya ce aw anta mutallaqa ko ki abar saki ce to yana zamu biya ga talaq taran gurin kawai saki wa ya tabbata wala ya taqiru ila niyya yace ba bukatar niyya wa mutlaquha wa mutlaquha wahidatu in kawai cewa yake sakakkiya ce yayi itlaqin ya saki kalmar ko ce na sake ki yi talafi to nan ɗaya za a ɗauka illa ne ne aksa sai dai in nihin shi ce biyu ko kaza ya niyya war kinaya ismani kinaya ya kasu bi zahiratun wa muhtamila akwai wanda yake kinaya ta hili da kai kuma wanda take tana ɗaukan wata fuska fa zahira misra qaulika kamar ka ce anta khaliya ke abar kaucewa abar kaucewa ce a bari aw bariya ko ke kubutacciya ce waye kasari inda mutum ya ce ma matar shi ke kubutacciya ce bi an laula ta kubalu da'awa bi ghairi talab cewa dan gurin lalle ba za karɓi wani da'awa bai ce a ina nihin kubutacciya daga aibu ina nihin kubutacciya daga mugun hali a a ba za karɓi yin nan ba wa mutamila akwai kinaya wadda tana iya ɗaukar saki tana iya ɗaukar ba saki ba to kaga tun da ne ba faro-faro ba saki-saki ne bai kamata ba a yi wasa da saki ina misali misila kamar ya ce izhabi fice ki tafi wasarfi juya bangi baya to yanzu misalin ya ce wuce tsaye ki kauce ba guri misali kaga wannan duka wasu maganganu ne wanda ya ce juya ki tafi tafi gidanku kaga mi kake nihi da tafi gidanku dole kaga wannan sai an tabbatar fatuqbalu da'wahu fi nafai in yace a da nace ta tsayi gida kawai horo ne za a iya karbar da haushi fi nafai in ya kore sakiyo adadihi da kuma adadin fa yanzu da annahu arada talaq in ko yace to manufa ta da nace saki nike ne fal mashahuru annahu yakunu talaqa to mashahuriyan magana lalle wa saki ne ko irin abin da zai iya tsaya matsayin wannan amma ma ya kuma maqaman lafazi abin da shi ma matsayin shi kamar lafazi ne fa'alwa shi kuma ya karfasu. Mina kamar misali al'ishara al-mafihimatu ya yi nuni wanda ana iya fahimta. Ya mutu bara min al'akhirar cikin tsara, in bebe ne ya yi ishara ya nuna shi kenan ko ya nuna abin nan, kaga aka gane ka yi wannan wa abin wa'azancin kura mai saki ne, to kurum saki ne. Ya nuna abin da kawai ke kawo azancin kura mai ya nuna fofofo ya yi saki to nan gurin fa saki za a ɗauke shi wa min haji damatu talaq kamar a samu rubutawa a takarda min al-qadir ala nudu mutum ne da bakin shi yana da ikon yayi magana sai rubuta a takarda fa in kataba al-kitaba in ya rubuta takarda bi talaq da saki wa huwa azimul ala talaq kuma niyyar shi ma saki ne wa qa'a alaihi ma kataba to wannan abin da ya rubuta ya wa in kataba ghayr azmin ya rubuta amma ba bai azama saki ba falawurar duhu to zai iya maidawa malam ya buligil mar'ata in ba wasiƙan nan bata iske in ko takarar ta tarra matai kai zamu aniyar shi ba saki ba amma ya rubuta ya aka kai mata ta karba a hannu an kare amma sai ka akai sai maido to nan gurin saki bai ba walau a ƙarar talaka bi kalbihi da ni a zuciya shi ya kudurta zai saki matai ya zama aike mai gairar taraddudin babu wani kai komo fafi hukumin talaƙin alaihi cikin wani saki ya yi ko bai yi ba bi mujarar da zalika ruwa ya kare na gurin ruwa biyu aka samu kenan inda mutum ya yi ishara akan saki kamar kurma wajen jumhurin malamai lalle saki ya yi sai dai hanafiya suna ƙayyadewa cewa in kurman da bai iya rubutu ba ne in kurman da ya iya rubutu ne ba za a lissafi da isharar shi ba to ai ya iya rubutu kaga zai iya rubuta to suka ce in dai kurman da ya iya rubutu ne ba za a aiki da ishara ba saboda saki ba wasa ba ne mutumin da shi kuma ya yana da ikon ya yi magana in ya nuni akan saki to saki bai yi wajen malikiya amma saɓanin jibo da bakin shi da komi kuma sai ishara da hannu cewa ya yi saki to suka ce a'a malikawa suka ce sai dai an tabbatar jimuru suka ce kai ai inda ya ishara wallabe mu ishara ta faru mai hankali yana ganiya da ishara saboda haka inda ya ishara har ita ma ta hankalta aka gane suka ce kai wannan saki waye to rubutuwa jimhuri suka ce lalle inda aka rubuta takarda to za a aiki da ita saboda abu amr bin habs lokacin da ya sake mata shi benin ya aiko mata wasiƙa ya aiko wakilin shi ya zo mata da sha'ir taɗi a lokacin ta ce ta zo jan manzana sassana ta ka ƙara na musamman sai ce ƙwarai ko babu wani abin ma da za a baki zani ne wannan sau da haka inda aka rubuta wasiƙa malamai sun yi tafsiri inda aka rubuta takarda ta saki suka ce abu na farko lalle ya zamanto da niyyar saki ne aka rubuta in har da niyyar saki ne to tabbas ya yi sau da manzana sallallahu kenan ya tabbatar da wancan sannan labin da ya zamanto akwai niyya in babu niyya kaga inna la tajawaza al ummati ma hadathat anfusaha mutun ne azuce shi kudurta ya saki matar shi azuce shi itiqarin ya saki matar shi to in ya gaya mata ta saku in kuma ka kudurin zace ne azuce shi ne yayi azama kawai bari zan je yanzu dan zan je sako yanzu zan je kawai shikenan kaza zan je sake ta san kuma lalle kamar yazo da kai mashira sai ta gane tana da siyasa sau da haka sai ta kikimta wasu alkhairai da wasu baki da wani menene dai haka ko aka mai girki mai kyau ce aka kawo aka hage da wasu kyautanni ta yi gaugawa aka su wasu kaji ma aka gyaggyara aka jajjera mashi abincin cika sabon ango kenan aka mashi idama ta musamman kaga in dai da mutunci yana shigowa ya ga an ajiye abinci ai kowa suke da ya ce dawo tunda haida kuma ya zo shi ci abincin ko gehe zai ce huce da yake to nan gurin inda ya zance shi ce kawai sai janye shi kenan ba ta sako ba tunda bai furta ba ko kuma ya zama to yayi azama zai sake ta amma bai rubuta ba yayi azama ala talaq amma bai rubuta ba kuma bai furta ba kuma bai ishara ba wannan wasu daga malika suka ce a saki bai sako ba bai rubuta ba sannan kuma ya yi niyya a zuciya bai rubuta ba bai furta ba bai ba ishara to ai kaga labari bai cin mata ba shikenan bata sako ba ko ya rubuta wasikar amma ba babu niyya ya rubuta takardar saki amma kuma ba tare da yayi niyya ba suka ce to anan ma ne dole za a tsaya a ga yaya saboda bai niyya ba suka ce to dole ya tsaya nan ma an jinkina ko kuma ya rubuta wasiƙa ba tare da yaniya ba yana taraddudi shin sakin nan wai in aukar da shi ko ka in aukar da shi in wani takarda ta kai ma wannan mata kin to wata sa ya rubuta amma yana gwaggon ba ya ba yaro amshi ka kai mata ya ce kai dawo ne yi ka zane aje tare in an ji mara karhe kaza ko ka taso da garfar ka kai mata shi kuma yaro daga nan mace ne makon na tashi daga lakwal ina jin yunwa kawarin ji yanzu kai mata sai kai mata shi shi kuma ji yake kenan yaro ya tashi karfe ɗaya zai kai wasiƙa shi kuma yaro sai gudu karfe takwas da mutu goma sai kai mata to yanzu kuma karfe sha ɗaya ko sha biyu sai zo shi ya ce ba na wannan sakon da na ba yaro ce a yana a sabini da tsara ce sabini ya ce sabini ya kare kuma sabini shi ke bai maniya ai an ce sharaɗi kuma abin bai cin mata ba ai tsari wasiƙa ta tara yanzu yana tare da ni tun da ne wasiƙa tara yana takarra ta shiga hannu ai an ƙari amma yaro bai kai ba sai maido to ba ta sako ba amma in ya shiga hannun ta alƙari shi yasa tambaya sai masar mutum ne ya rubuta takardar saki zuwa ga matar shi sannan kuma sai goge rubutun kafin ya furta mata kuma takardar ba ta kai ba sai ce laisa bishe ba komi illa an yi mutu ya huwa bai takallan bi sai dai ya zartar da kai mata ko kuma ya yi magana ka gani Wani wasa.
kusan da misali ajiya ce ko a cikin wani abu dai haka amma ba ta ita da da ta buɗe Ita kuma garin karambani sai ta kwankwaron ko.
ya ce ta yi to mun kai gaggabakin an zo kan wannan gabakin sau da haka inda misali za a ce mutum ne ya rubuta takardar saki ko ba tare da sai rubuta takardar saki sai ajiye cikin sanduki ko sa cikin wasu takardun shi misali ko sa kasan matashin kan shi misali ita kuma da karambani tana dan bincikawa kawai sai ta gani ni ba na saki wance saki daya saboda haka in dai ta ida idda ba ta samu ji ta yi armanta to kaga nan gurin an yi sabani sai an yi sabani ka gari an yi sabani an yi sabani ka gari sau da haka in a wajen malikiya ne da kuma kan wancan gabaɗin to ya saki ya zaru sau da ya tattari ya shi kamar mai tarar da dini kamar wancan mai tarar da dini ne ba da ai ya rubuta kaga ko abin da ya rage dama labari ya cin mata ko ya furta ko ta samu to yanzu kawai sai abin ya taro ta samu abu kuma gashi nan da sunan ta taro tabbas ta ga saki ne shikenan an kare mai saji ne ya rubuta sai ya aika mata ta waya kawai kwatsam sai ta ga mai sashi ni wani na sake ki kaza kaza kaza kaza ka gani to wannan ko ta wasan dole wanda sai an tabbatar eh dole ya tabbatar me san jinin ta gani an jeho me san jiya an sake ta dole wanda akwai bukatar tabbatarwa shin wanda ka turo wani message kai ne ka aiko shi ka kaza kaza ka ka wani lokaci ka turo a ba ni bane na turo shi a to amma wannan irin rubutun shi ne saboda dama bai gwana cewa rubutun hausan nan da kyau saboda haka dama an san ka'ida ga yadda yake rubuta sunanta yana cirewa wani harafi to yanzu ma kuma wannan ninci ne ga nan ba a to ai wani zai iya hausa shi abin da ya sa za a yi bincike yauwa shi dole nan sai an koma mushi sai an koma mai ji tsoron Allah saboda su irin wannan abubuwa yanzu kaga ana iya ɗauka ana iya ma haska ma a yi bidiyo ma a nan nan kwasa shi a nuna ga yana magana kaga da shakincin mutane ya kai irin wani abubuwa a dauko mutum a sako da kulla fitina ka gani misali yana da mata biyu ɗaya tana iya ɗauka ai kaga ta yin message ɗin ta halba mata kaga shi bai sani ba daga na kuma duka hawara za ta yi kawai duka wannan shakinci ana yi ka gani shi yasa shari'a ba ta lissayi da wannan wannan ba iya tabari da shi wannan ba iya tabari da shi dole harkar waya ita dai yanzu ka ce ai ta waya aka ce kaza ai an turo mu ai har ma sautin ma na shi ne ai kaza kaza ai an kare ai lamba shi ce a'a dole ba za a yi abin nan ba misali ya yi bulaguro shekara ɗaya biyu bai nan an buga an buga ma kawai sai mai sai ya faɗo mata ga shi ne ne wani na sake ki kaza kaza saboda gaskiya bana da abubuwa ya mutu ya harko kin samu shi maki armi kwatsam shi kenan ta zo ta gwada ma'uwa ‘yan ga mai sajinan aka yi shi kenan ta yi idda ta yi armanta sai ga shi nan ya zo ce a ina aka yi ni kidnapping ina aka yi suka tsare mun aka rasa kuma bane da lamba kowa na nuna musu ma na yi saranda kawai nake dafa musu abinci shekara ɗaya biyu uku da suka aka samu abin da na samu na sai na zo kaga ana samun wannan yanzu wanda yan boko haram suka sace wannan matan na cibok da abin nan ba kwana na bota ta gudu jiya akwai wanda an tsare su aiki da rabin su shekara ɗaya biyu sun sun samu sarari wasu ma sai su yi saranda sai a bar su a matsayin ko yan da hoto akwai wanda kuma sun zai nema irin yan tawan nan da wani suke sace su jiya masu zuwa neman kuɗi da wajen wani in zinariya sai su yi dabara su ɗauke sai sace su sai a gasa koya musu harbi a ba su makamai to in ka iya kashe ka za su sai su yi saranda shi kenan to wasu an tura sun suka samu sarari suke tsere da ko wani matashi haka wani lokaci ya samu lamba ko ya samu ya kira ya ce wallahi ga yadda ba ake ciki an kama mu a yanki kaza sun samu tunuma sun samu a matsayin mayakansu a yi ta taya mu da addu'a ana ta'adda kuma cikin ikon Allah Allah ta muje shi samu ya tsere ta gani to irin wannan misali kawai sai aka turo message wani munafiki da yake son ya harbi mata ke har yanzu mijin lafi bai zo ba kaza kaza kawai sai samu kawai sai yau mai sanya ko rubuto takarda ya kawo yanzu shikenan ta yi idda sai dawo ya arme ta sai ga miji ya bayyana to kaka eh sai ya raba arme eh shi wancan to su ma riga suka ce fatatil awwal bi dukhul sani suka ce ta kubce ma na farko da dukuli na biyu in dai wancan na biyu an gaita gidan shi an tare to suka ce na farko sai dai hakan fatatil awwal bi dukhul sani wallahu ta'ala a'lam wala yajuzu lirrajuli haramun ne ga mutum lokaci ya amma karatu ya zo ƙarshe ko sai mu ƙara ƙarshe wala ya juzu haramun ne an yi zazawajen rajulun mar'atan mutum ya auri mace ne hilla a man tsallaka ha talata dan ya halitta ma wanda ya mata saki uku dan ya halitta ma wanda ya mata saki uku shekaran jiya wani ya ce akwai wani alaji ya saki matar shi saki ɗaya bayan ɗaya saki uku sai zo samu wani mai tsiren shi wanda ke sayan tsire wajen shi mutumin da ma yana make-make dan sabon yar akuya dan sabon abin nan ya gyara mishi gurin tuguwa shi ya saya mai dabbobi guda biyu ya ba shi kuɗaɗe da yan damke-damke shi da ya abin da ya ceje shi wacce mata ya nuna abin nan ya arme ta sau da haka ya je sa manyan kaya ya ringa tafiya ana ɗan sadirai da yana kai shi a mota sai ta ga tun da ta fito da gida mai kuɗi bari kuma ta arma wannan shi ma a yabe nan saboda haka da niyyar ya sako ta shikenan ya arme ta ya zo saki ta ci ina sai ta yanzu ta ga zama ba ta taba samun miji ba kamar wannan nama wani ke ta ce ai ita haka ma ta hisan ma kawai ita ma hisan ma ita dama haka nan ma ta ke zo shi ne haka zo ake ta rikici da shi alaji da wancan mai shi ya ce ya ce ni ba laihina ba ne na ce mata kenan kawai ya ce ita ce ta ce kawai samhe ta zama da ni shi kuma yana munafikin banza da wani bayan ka mata maganin ka sirce ya ce wallahi na rantsa ba wani sihiri ya ce ba wani sihiri da na mata wallahi in yanzu ba ce ta ke sai saka ta ya ce ba sihirin da na mata ka gani ya dora shi ya saya mai dabbobin shi guda biyu da abin ya dora mai jari ana tarkici ya ce aka wannan to kaga kenan wala juza ya zaza wajen rajau na a liyahilla man tsalaka a talata haramun ne mutum ya an yi zaza wajen rajulun mar'a mutum ya auri mace liyahilla man tsalaka a talata ko ku gama baki da mijin ko kawai kai ga gaskiya wani da wancan sun aihi biya da yawa an rabin nan bari in taimaki ɗiyansu in taimake su gashi duk ma ya rame mai gidan da na bari lallaba in sake ta in agaje su in hada tsakanin masoya to haramun ne mutai wani ba mijin bai sa ba ba matan ba ta sa kawai kai ne ka ga dama bari taimake su ka ce bari arme ta in taimake su je su dawo a dora su karasa rayuwarsu to nan ma haram ne wanda ya wannan tsine mushi albarka su ba su tsini ba amma shi ya tsini ko kuma misali shi mijin ya samu wani kamar yadda shi wancan yayi ya dora wancan mutumin ya ce ka arme ta ka sake ta to da shi wancan bunsurin hayaki da shi mijin dukkan su ranar lahu muhallil wal muhallil Allah tsine ma wanda ya arma kashe wuta da wanda wanda ya arma mace ce mijinta ya mata saki uku tana make make tana so ta koma sai ta samu wani gwanin arma arme sai ta lallaba ta ce duk duniya ba wanda nake so ta arme shi ita kuma dama dan kawai ta arme shi ne shi kenan ta koma gidan mijinta ita a zuciya ta dama wannan ne amma ba ta gaya mashi ba ta yaudare shi wannan can kawai shi ne dai ta yaudara amma arman su yayi inda an tabbatar da arme ya tsaye abin ita ce ta ga dama a zuciya ta dama ba dan ta zauna da shi ba dama kawai ta arme shi kurum dan ta yi arman kisan wuta to wannan kawai shi ta yaudara amma babu arman su da wancan miji kawai in ya saka ta za ta iya koma gidan wancan miji amma in an yi gamin baki da ita da wancan wanda za ta arma ta ce wani ga miliyan ɗaya ina son ka aure ni saboda ina son koma gidan tsohon mijina shi ma ya ba da ma kuɗin gashi ya ce mai gidana ne kar in je in aure ki kin ga aje faɗa da masu kuɗi kaza kaza ce a shi ma ya yarda ma kawai a yi wannan to Allah tsine mishi albarka tsine mata albarka tsine ma shi wancan ki albarka dukan su yanzu duk zai shiga ƙarƙashin tsinuwa wa alaikum salam har ita ma tana cikin tsinuwar saboda in dai an gama baki da ita sai dai in misali ka gane kawai ita ce a zuciyarta ta yi abinta ba ta gaya ma ba mai armanta ba ta gaya ma ba wancan mijinta ita ce kawai ta gada ka ganin kawai dai yaudarar shi ta shi wancan go wannan kuma mata da yawa ai suna irin wannan abin kawai tana son da wata yan manufa ta armi wawa kawai dan dai a dan huce wani mataki ka gani sau da haka lokacin kuma duk in waye mai tsaye garin sai ya sake ta dama da gaga wacce ta zagi uwarka ta zagi uba ta zagi wane ne ta shaƙe ka ta ce in baka sake ni baka aihu ba kaga ai dama da kwai wata abin nan wala yallu zalika na eh da aka kai ta ita ce misali kana nufin ba gamin baki ba kai tana son ta koma gidan tsohon mijinta sai ta armi wani bata ce mushi ba zan yi arman karye da kawai ita dai a zuciya ta zaɓulla ana kawo ta gidan kawai tana zuwa ya ta zazzage shi shi kenan ta ba za matsaya ba a wannan kuma in ta koma gidancin zama haram ne suke shi ne abin da mazalarsa sai gaya ma wacce ya ce a ki koma dole he ya zama to arme ya tabbata eh dole wannan sai arme ya tabbata sun zauna a matsayinsu na miji da mata sau da haka sai an samu tabbacin wannan duhuri sannan amma ma dama bayan duhuri ba in shekara goma suka yi tare ba ta halitta ga wancan ɗin dole sai sun ɗanɗani uku ba ta wancan abin da ya yi sai ta zama to kenan ta samu murmushi ne eh sau da haka wannan in aka yi ba ta halitta ga wancan mijin nata labudda sai ya zama to sun san juna matsayin ma'aurata da wannan na biyu kenan in ba haka nan ba ta koma gidan wancan haram matsayin shi ɗaya da wancan wani bi zago kamar bina a yi wannan kwaɗan duk da ake yi yanzu duka wannan kwaɗan duk shi ake yi kawa zuwa ɗora a shiga zama haram kawai a shiga zama haram haka nan ne duka ake kuma ma ba jaraba ba duk mijin da dan bakar zuciya ya muke saki ɗaya biyu uku a je a zo a je a zo kare in an dawo ba hayan ɗora shi ne wasu za ka ga a yi uku uku so biyu ai a mutu a harmoni hallo a koma ne ai a hudu a yi wani kagani abinda kaga shari'a ta ce kawai abi a huta tun da dai aka yi wancan matakin to kawai a yi arman tsakani da allah sai ka gala allah ai na kirki ba su ƙare nawa ne ake yin yanzu kamar shi na wancan mahaucin ba gashi ba kawai shi kenan sai ta gashe ba ita can gurin zaman wahala ne take yi ka gani to in kika yi arman dan allah ba gani ba kike wancan na kirki ne ko to na biyun wannan da zaki arma sai zama laifin ba yake shi ka gani to amma da ma tun da zuciya ke babu abin da sai ki dauka cewa kawai in dai ba wani ba abun bayi wala yahillu ha zalika kuma na arman biya litta ta wayu su safu qabla al bina wa ba'da bayan ta tare ma a bude arman wannan ba arme ba sunan shi kafin a tare ma an zo an yi arme ba a kawo ta ba sai wa balli ya tashi aka gane cewa haɗin baki ne ba aka yi saboda gashi dama sun yi cewa sati ɗaya ga ma wanda ya zama musu shi ne shaida ya ce gaskiya ne ya ji tsoron Allah da ni aka zauna in zaman to shaida kan wannan abu saboda aka huga a kai na kai to kawai alwalar da ya koro ta gida a buɗe arme ba arme ba ne ba dole yanzu arme ya zama inda zai zama arme da dama nan ba arme ba ne a kai wa ba da bida kai ko bayan an tare ma in dai sun yi yarjejeniya ce a maido ta wayan ku suka ba da in kuma bayan an tare aka bude falhar musamman an gaza gida aka gane wannan arman da karya dal ne to ta ci sare amma kuma arme bai yi ba kafin a kai ka ne to arme bai yi ba ta maida mushi ne sadaki wa man tsallaka mar'atahu salatan wanda ya saki matar shi saki uku ɗaya bayan ɗaya lamta illa lahu bi milkin ba ta halitta gare shi ta hanyar ta zama bai washi wala nikahina ta saki a zaujen gairahu sai ta harbo wani miji wannan shine hukuncin qur'ani shine kuma zaman lafiya shine kuma aminci shine albarka amma duk abin da ba wannan ba to ka kuskure ne kuma shi hakuri shine sama da komi kawa daure a yi hakuri in aka zama ana garaje ana garaje tsananin rayuwa kaza ko a ce na saki kaza a ce na saki sai kaga an zo kuma an fada abin da ba shi ake nema ba ka gani sai kaga an zo an fada shi kuma yanzu aka hoto in to kaga a zo a ce a yi ta wancan wake wake sai a shiga karkashin la'anta Allah kare mu shi ko duk kaga arman da aka shiga la'anta kuma al'amari ya baci abin da muka wadi yanzu daidai na Allah tara mu Allah da safuran mu Allah gafarta mana Allah daukaka addinin musulunci da musulmi Allah ba rayuwar mu albarka Allah ma kasan mu albarka kasan mu da sauran kasashe na musulmi ubangiji subhanahu wataala amintar da mu da gudu abin da muke jin tsoro Allah subhanahu wataala kare kasashen mu Allah kare jini na musulmi da mutuncin musulmi ya rabbal alamin duk masu nufin al'umma musulmi da kasashe na musulmi da cutarwa Allah subhanahu wataala iya san mana sharrin su da abin da ya ga dama ubangiji subhanahu wataala kame hannun dukkan wanda zai nufaci al'umma ta musulmi da zalunci ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala dawo mana da aminci da zaman lafiya ya rabbal alamin Allah kare kasashen musulmi daga dukkanin fitintunu ya rabbal alamin ubangiji subhanahu wataala arzika kasashen mu na musulmi da arziki na halaliya da dogaro da kawuna ya rabbal alamin Allah sa kasashen mu su zamanto kasashe ne waɗanda suke na aminci da addinin musulunci da dauloli na musulunci ya rabbal alamin dukkanin abin da zai zama tarnaki ga addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala kare Allah ya shirye mu ya shirye matasan mu ubangiji subhanahu wataala kare mu da dukkanin miyagun ababe ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala tabbatar da duka dukan mu da na malaman mu a tafarki wanda yake na daidai Allah kare mu daga zamiya ya rabbal alamin ubangiji tabbatar da imani a cikin zakatan mu kawata shi kyamatar mana da fasikanci da kafirci da dukkanin abin ki ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya ba mu rasalahiyar mu na ya rabbal alamin ubangiji subhanahu wataala cikin marga mu ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala haskaka kaburburan su in ta mu zo Allah arzuta mu da ƙarshe mai kyau Allah mana albarka cikin neman ilimin Allah ya mana albarka cikin duk abin da ya arzuta mu da shi ya rabbul alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الأرض ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الاب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان نعوذ بك من كل شر انت آخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغنا من الفقر يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم امنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا رب العالمين اللهم رب اللهم انا نسالك من كل خير صالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر انتهاك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.